بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in yi zai barkan da lokaci wa ku bayya ircar ku bayyan ir wani sigira albarkantora ir wani windi albarkanto kan kaci radio television tenere ir ku nirga sabu subhanahu wataala kan nirto lokaci wo ir gicar ku bai ir wani alarba cino annasare da wani talata cino ir gicar ku bai mun tahi kulse kaddai ir ku subhanahu wataala alqur'ana cewyan ir ku wani sanno ir ku nirga ware cewo maga irko mir sujinewa an duniya bakwai a lahara war kulkan bukkan badan arsilam taram to arsilamai do irko ma baya sai irko ma albarka dan bafunara irko ma batu bukwai gafun haikulkan kitim ya riga amma tabbatar da gwamnati ba sai dai borai kan ne riga gisa ne musamman su jin borai kan ne dama irma alkurana cewa al'umma sai irko ne nogi bai ne nogi misai bai mufuri sai misai ra jin bakwai banda ya hayyu kayu irmo kan ne charku bai irko mir suji wane maga allahumma amin wadin banda irgo ga sallite ko koyir wan diyoga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bar bare da sahabai da bor kulkan na fonda gana alhamdulillah ya wal mutkawar ga bai irdu sai min hinza irko ko darara ir bicecira alfaga gufuna alfaga ra kan wir kwara albarkatura nyame kan kati ir wani imam bero imam ashaka abdul malik khamis kan kati imam malik jingare bero wani imamu morkan mu bayan wakulu irko kodara rawar ga bai tele bobu bon kan agogin gihina sai wa kai irko ni beran di ko kai alqur'ana da shari'a bayyara agoga to nan da islamai do wadin no na irko ga alfaga ceci a gai irko ga ceci irko kodara ra a tuwir sai annar no mo hankan to handufo ne ya sai nan kulu alfaga go ka irgo ga chau irko ba ira emission wo banda wara mu gan sai men hinka kan ga hubaka irga a foyan dan waran sai kan man dogoto waran do irko ba irko mir tabbatar da gom dogo wadi sai hunkuna ir sole waran sai al maskirin ce dirbande irte hurufai bon inda alfaga irfa kare matna alqur'ana ga yega tabbata borde ne bo ngono kati anir bangande kan dole burmiye hurufai bon wadi sai irdu dars bo koy hurufai bon wadi bandamo irko ko darara atuntayir sai irla dangai chaye modo inge mo dole im larabci na bai dole ima alqur'ana larabci na harfai ci an bori wadin banda kala alfaga hun kundir ko ba ngene yerni charko bai ayi turse irga aga aga bangandir se sura be robon kan ti suratul fatiha irga irgo ga chau irgo ga yara burbobu ga chau nigdi wa kul kai ira al umma burbobu chau suratul fatiha hinne agonda ga borwaira imdu bor yegga kan chau yote dirti sayno irgo do afo wadda sai mu hasaro ban mutu na gote hadisi yan ga tabbata a gumo kai ko diyanir lakal can ko suratul fatiha ga wadda sai hukuna alfaga da irko ba a ga cawir sai a gir fahimin da mutu a ga tabbata ga fune eh ga tabbata borde ne go kan ganan irko mata insha Allah mala irgo bi salam daga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to barkan da kaya barkan da kwana barkan da kade ta insha Allah kun mir tabbatar ne amin amin yan uwa kamar yadda kuka ji mun yi godiya ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala da ya kai mu irin lokacin nan yau daren da muke haduwa a cikin sa ba dan komai sai karatun littafin Allah madaukakin sarki a gidan radio da television tenere Allah muke roƙo ya sa mana albarka ga baki ɗaya mu da mu da ku da duk wanda ya taimaka zuwa ga irin waɗannan shirye-shirye na musulunci ya kai ga al'umma bayan wannan muna salati ko mun yi salati zuwa ga manzonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan da wannan shiri da muke gabatar na karatun alqur'ani Allah ya kaddara mana muka samu ɗaya daga cikin malamanmu da ke karatar da mu su ce karantar da mu abinda Allah ya sanar da su na ilimin shari'a musamman alqur'ani mai girma shine babban malamin mu a shek abdulmalik ɗalibin malamin khamis almajirin malamin a kalla allah ya karba mana Amin.
malam kamar yadda kuka sani a cikin media kala kala tv na gida da na waje yana karantar da al'umma allah ya arsa mu da zuwa cikin halkan mu ta mu war mai mai suna attartil malam yana ayatar da mu yana ƙara tunatar da mu mun bi malam ya sa mana albarka ta cika abin da Allah ya sanar da shi na Qur'ani ya zaba mana maudu'i uku shine na farko na huruf yaya ya kamata dole mu koma huruf dan mu iya san su yadda suke lokacin kur- karatun Qur'ani zai kyautato sannan kuma bangaren ladanan garin mu dewa cikin 100 mun ka kilga 99 abinda suke hwadi ba kiran sallah bane da haka mallah ya tunatar da mu ya mun yi shi da iko Allah sati mai zuwa za mu saka wannan za ku gan shi insha Allah bayan wannan mallam ya mana alƙawari da iko Allah zai koma ya ƙara tayar da mu akan karatun suratul fatiha kamar yadda kuka sani mun sha karanta shine cikin babban manufarmu na shirin nan ban manta akwai babban littafi ko karamin littafi amma mai tarin alheri na babban malami dr abdulrahman hafiyan na tunis ya buga littafin na sha kawo shi na daga muku shi ya rubuta al-akhtau inda al-a'imma fi qira'ati suratul fatiha karatun gyara karatun fatiha a wajen manyan malamanmu wannan ba gare mu wuce mu bayan Allah da mu da ku manyan malamai kuma nan gari limamai masu khutba masu wa'azi masu kaza inda za a tsaya suratul fatiha da yawa za a hidda su ba da sallah to dan haka yau malam zai sa mana albarka zai fahimtar da mu ya ya kamata mu iya ta menene cikin ta ma da yasa za a tsayo akan ta malam da iko Allah insha Allah za mu dan maimaita ta sau ɗaya sau biyu zuwa uku malam sai mu ce muku hili gare ku insha Allah insha Allah in zai irga sura taucar sai ba ce fuce in ka koi in za ga da irin nan malam amma albarka da ngir sai sura albarkan tara insha Allah kadai irin mu yi irko ga mu mai da lamarin mu ga Allah mu bi taimakon sa a cikin karatun mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله wannan shine karatunmu na yau mun samu mun maimaita sau uku suratul fata in kun koma baya ko kuka aka maimaita emission insha Allah za ku ga kusan duk shirin da muka yi sai mun karanta suratul fata ko dai farko ko karshe dan haka kuma kuna bijinta wajen malamanmu suna ƙara maimaita mana yau za ku ji daga mana inda ya kamata duk mu taro mu mai da hankali mu gane ina kurakuranmu mu jara mana insha Allah kila inda dama ma saboda kila muna tunanin shirin mu yau bayan wannan sai dai wani lokaci in mun samu mana inda halima bayan kun yi bayani ɗan mintin goma karshe za mu bayan uwa su kira eh to Za ku ji.
ya danganta daga Eh.
abin da hali ya baso a inda abu.
hali ina so ne mana ku da kanku ku je da kanku su kira Ba- ba- suna bin mu amma karatu suratul fata yana gagara mu.
ba ba matsala yanzu dai mu samu mu gabatar da abin da yake to gaban mu bismillah insha Allah malam damar kira in ta samu muna To- muna son to haka insha Allah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam barakatuh muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka haɗu don saboda gabatar da wannan darasi mai muhimmanci kuma muna godiya ga dukkan masu aiki kan bisa ku da kuke saman plateau da sauran 'yan uwa da duk wanda yake kawo tashi gudunmuwa Allah ya sa maka musu da alkhairi da 'yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu gaba ɗaya. To, eh, yau bayani ne kan Fatiha amma yana ɗan ɗauke da waɗansu matsaloli matsayin shimfiɗa. Eh, Za mu gabatar da wannan shimfiɗa ɗin sannan mu bayyanar da kurakuran da eh, suke a cikin eh, karatu, gwargwadon abin da ya sauƙaƙa da kuma gwargwadon abin da muka sani. Sannan a ƙarshe sai mu karanta Fatiha ko so ɗai ko so biyu ko so uku. Eh, Sannan in Allah ya sa lokaci ya Bada.
yawwa sai a ba 'yan uwa dama su yi kira to insha Allah Eh, abu na farko shine kuskure yana da alaka ne da abubuwa guda biyu ko a yi kuskure wajen faɗar harafi ko a yi kuskure wajen wasalin harafi an gane ko a canza masa wasali ko fatha ko kasra ko damma ko fathataini ko kasrataini ko dammataini ko sukuni Mm, ko kuma wajen faɗar harafi ya kasance akwai kuskure mm, wannan abu na farko kenan abu na biyu kuskure kala biyu ne akwai kusk- wa- wancan kenan alkhata fil- fil- fil makhraj mm, ko kuma alkhata fi shakl mm, shi ko wanga akwai alkhata alkhafi da ak- akwai alkhata wato aljali mm.
alkhafi shine wanda a boye ba kowa san shi ba sai masana aljali kuma wanda ya bayyana to shi aljali kinnan akwai wanda yana canza ma'ana zai iya kai mutum ga kafirci akwai wanda kuma ba zai kai mutum ga kafirci ba wani ma zai bata fatiha kuma sallah za ta bata Mm, to shimfiɗa ta farko shine cewa karatun fatiha mun san cewa wajibi ne mm, jamhurin malamai sun tafi cewa fatiha wajibi ce duk da ke akwai wani ra'ayi daga cikin ra'ayuka na waɗansu malamai na malikiya mm, suna ganin kamar ita eh, sallah eh, fatiha kamar kamar dan mutum ya rasa ta ba eh, kamar sallar shi ta ɓaci bane gaba ɗaya mm.
shin da shi hadisi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba Mm.
ita ce alhamdu Mm, an gane ko to eh, suna kafa hujja da wani hadisi ne duk hadisi duk sallar da ba a yi fatiha ba fa hiya khidaj ya an ka ce khidaj shine naqisa suka ce to ai ba a ce babu sallar ba kenan sai zaman to su a wajen su wannan la salata an kore ne amma nafiyul kamal ake nufi to wani zai iya cewa to ai bai yarda da nafiyul kamal ba a a cikin ma alqur'ani akwai shi Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba aikin da'a bane ku juyar da huskokin ku gabas da yamma amma na nufin ba shi kadai ne aikin da'a ba an gane ba cika ba shine ake kira nafiyul kamal dan zaka iske su dalibai an ce abu ana nufin bai cika bane sai su ce a ba haka ake nufi ba mm.
to in kace laysal birra an tuwallu wujuhakum shin sallah tana cikin aikin da'a ko ba ta ciki tana ciki kenan ana nufin ba ita kadai bace shine ake kira nafiyul kamal an gane ko to wannan na farko kenan na biyu waɗansu daga cikin malaman hanafiya suna da wani ra'ayi wanda ke ban sani ba ma wannan ra'ayin shi ma eh, kamar ana kawo shi ne dai cikin ilmumuka amma ra'ayi ne wanda yake kamar shaz bai da karfi cewa karanta fatiha ba wajibi bane kwata-kwata an gane ko kamar irin wanga ra'ayi da yanzu irin na su malikiya in ka karanta ta domin na an ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a ko ko wanda ya karanta ta bata yi ba saboda wani tana yawa bai karanta ta ba wani kuma ya karanta amma bata yi ba kenan kuma babu ta ina fata an fahimce ni sun kafa hujja ne da aya da ke cikin suratul eh, muzammil su malaman hanafiya karshen ta faqra umma ta yassara min alquran ku karanta abin da ya sauka suka ce to nan qur'ani bai ce ba sai an karanta fatiha an gane ko wannan ra'ayi ne wanda yake jamhurin malamai duka da sun tafi cewa fatiha a matsayin wajibi take sai kuma ra'ayi na ƙarshe karatun sallah da yaren da ba a larabci ba idan muka duba kullun turawa suna yin sharri don saboda a ce a daina amfani da larabci game da gudanar da addini kaga kamar lokacin da aka ruguza daula ta musulunci a ƙasar turkiya a 1923 zuwa 1924 eh, lokacin nan ne khilafa ta musulunci ta faɗi aka hana a yi kiran sallah da larabci sai da yaren turkanci aka ce a daina rubutu da haruffan larabci a yi da na turanci kamar yadda kuma suka ruguza daular musulunci a spain suka ɗauki lang official suka maida ta wadda ba larabcin ba alhali larabcin ne lang scientific larabci ne a europe shekara 870 suka canza su to eh, suka bata ilimin addini yanzu ma wai ana son a samu specialist na ilimin addini sai aka kirkiro islamology wanda wai ba wai bai iya larabci ba amma ya san musulunci hema da musulmi da malaman musulunci an islam les experts suke ce musu yanzu to sannan kuma eh, wannan illakin sai tana son ta shafi karatun alkur'ani musamman yanzu kwanakin baya ina jin labarin wani malami a kasar guinea conakry ya yi sallah da yaren shi to kaga wannan wani zai sa tsammani abu ne wanda yau aka fara a har cikin malamai akwai ra'ayi da ake kawo wa waɗansu na ganin ana iya karatun alkur'ani da yaren da ba na larabci ba suna kafa hujja ne kuma da waɗansu ayoyi misali da suke cikin aya da suke cikin suratul shu'ara da kuma cikin suratul a'la inda Allah subhanahu wataala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وإنه شيء القرآن لفي زبر الأولين yana daga cikin littattafan farko sai suka ce to ai littattafan farko ba da larabci aka sabkar da su ba kenan wannan ya nuna ana iya karanta alqur'ani da wani yare wanda ba larabci ba hujjar su ta biyu kuma na kana ita wa innahu ambaton alqur'ani sai a ce maka to cikin suratul a'la ai ai Allah ya ce inna hadha wato bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa inna hadha bal tu'thiruna alhayata ad-dunya kun fi fi tarayuwar duniya akan ta lahira kenan wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa da tabbata sai an ka ce inna hadha ma'anan wannan ba wai wanga an bato ba kaga ana zancen ma'anan ne la fi as-suhuf al-ula yana cikin littattafan farko suhuf ibrahim littattafan annabi ibrahim ko takardunsa tunda takardu su ake hada su zama littafi wa musa kuma da littafin musa ita ce at-taura sai suka ce to kaga wannan ya nuna cewa kenan ana iya karanta alkur'ani ba da yaren larabci ba a yi sallah da shi to duka waɗannan ara ne shadda ne da'ifa ne waɗansu waɗansu ke son a san sun yi karatu kuma son su kawo fitina cikin al'umma su suke amfani da waɗannan ra'ayuka to na kawo su ne saboda kafin mu shiga cikin eh, karatun fatiha insha Allah Allah ya ta'ala samu dace Allah ya saka da alheri in yi zai yawo mutakawaran ma alfaga halaga furse danga eh, alqur'ana suratul fatiha ima ka irse yawo mutaki gane ima te irse ima faifai irse ima te irse dalla dalla to alfaga kan dirse wa kai gane yawo shimfida muqaddama yawo introduction kaina ifo seno matuna irin ta fahim kan suratul fatiha ce wogate agogate wala sigte ci ti hin ka wala biye gon ka alfaga gogo gune in gono kati tanfo harfai do harfai ci yanga gabace dai a sigte bora mawara matkan larabci na alifun ba'u ne goda asinu irin bora mawara wala ihin kanta amte agogate amma hatta yan gona kan alfaga gabai kan newo bora de na wala amma yo goga hatta ga hasara ngo asini ne tajudo do hare jali da khafi danga hatta yankan goga bangai zanin te burkul gabai nan kan goda alhamdu nimna alhamdi zani ci wadi burkul gabai amma hatta yango ne ya wala ala alhamdu dai ne ya cin burgu bisu bai amma chauko goga bai hankan hai aici alhamdu burbo mo goga ci hasarauno kamai goga te khafi wa kan goga tugu da wa kan goga ja ane hatayen hinkayo irma a gono kan burma bai wufo na gogate malam daidai wannan na tuna cewa maganar da ake faɗin manyan malamai suka ce aljahilul murakkab inna annahu la yadri wa la La ya- yadri- wajen khafi da Jalil, eh.
jalida wani bai san harfi yake da matsala yana da tajwidi ko harfi mm, mm.
amma bai san matsala shi inda ya take Eh, ba eh, wannan yana alfaga bangare borfas bai nan kan a hatayen gogo harfe ranago wala agogo barmayen teno ga baki dai wala haya gogo bangai wala ci ga bangai to wani za su tane borhima gabai ga dai alfaga kandir sai al surat al-fatiha maskan a tawo alfagacin da ya gobe diya dole no wal manta dole no amma wa kan ga gabo rinjaye shine dole ne ko Mm?
wajen maganar rinjayar da wasu malamai na ganin cewa Eh, ko dole eh, cewa rinjayar, o a foyan a kan da dalilai kan ganan lokaci sai isi bai ma hayakul fassara wala wa kai gihni fassara kadai kaina al- ibobo ce kan dangane a foyan godi dole no a cewa a foyan godi man dole no amma san ga ba kan alfagai yarda ga ingano dole no fadi sai fitinantai da arsalam tare bore kan fura arsalam tare da in doran diyante arsalam tare sai hal su bi gono ingano ga cici qur'ana ce mun boy ma yiti boraci nara ya wala man gai bumbo da waran dia ambar bi da yara igo gata ne da giniya alfafo kan la bukar kadai da na cewo qur'ana cewo kulta a wani ci nara ya wala iwa hausa wani zarma ai musu bai ga cewo qur'an zarmci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wane kai nano alfaga bangan dirse sintire sanno fali tafaddal mana to za mu ɗauki aya aya Eh, fatiha aya bakwai ce waɗansu sun ta yi cewa bismillahir rahmanir rahim tana daga ciki sauran kuma aya shadda wasu kuma sun ta ce a'a daga bas daga alhamdulillah take farawa kuma ko ɗan malamai sun kawo nasu ra'ayi shafi'iyya sun tafi cewa bismillahir rahmanir rahim tana ciki wasu kuma malamai sun ce a'a ya danganta daga qira'a ko wajhu wanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu za mu fara da alhamdu to in muka ɗauki aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin za mu ɗauki kurakuran da muke ganin akwai su na farko shine lamun kin nan ba a bukata a kaurara ta domin cikin suna Allah ne kawai in lamun akwai fatha gab- gabanta ko dhamma ake kar kaurara ta a ce Allahu ko huwa Allahu amma idan ba cikin sunan Allah bane kullun lamun in tana tare da al za a yi ta ne muraqqaqa tana dauki wato kuma tana matsayin karama an siririntar da ita an gane ko ba a ce alhamdu sai dai al al al kaji kuskure na farko to afwan mana kun shiga alhamdulillah Eh, da kun yi mana dalla-dalla da bismillah saboda wasu na ganin aya ce wasu ba aya ce eh to wasu na- eh, bari mu yi a gurguje bismillahi Mm.
eh, akwai masu cewa bismillahi su ƙara ya'un wannan kuskure na an gane Bi- tsakanin bismillahi ba'un da da ya'un.
yawa wannan Sin.
kuskure na wasu kuma suna yin shadda su ce bismillahi shi ma wannan kuskure na sai dai bismillahi bismillahi to bismillahi din nan kuma kasra ta gabaci sunan Allah kenan lamun kin sai ta zama to murakkaka kamar da muka yi bayani bismillahir rahmani hir ha'un tana nan to akwai alif wallam ra'uwa wato uh, alif ashamsiya kamar da suke kiranta ha'un din nan cikin ra'un ake sata ba a cewa bismillahi rahamani rahim sai da a ce bismillahir hir hir a sa ha'un cikin ra'un hir kuma tunda kasra ce ta gabaci ra'un ra'un ke ba ta zamantowa hir sai ta zamanto murakkaka tunda kasra ta gabace ta bismillahir روح اتكو وجه مي فتحة سيت ضمنتو مفخمة بسم الله الرحمن بقت يا رحمن كو بسم الله الرحمن الرحيم كو بسم الله الرحمن الرحيم كما يد متعلم مسكي يوا أكيد تبغاوا بسم الله الرحمن الرحيم Mhm. malam kuna ganin shi da sigar karantarwa don dai a fahimce shi إيه Eh, wajen rawun ban sani ba na ji kamar tana tafiya ne tana ƙara tana maimaituwa Ko a'a kuma na abin da take muke son ta- mu ce kasra in ta gabace ta ko tana da kasra karama take komawa ri bismillahir amma in tana da dhamma ko fatha mufakhama ce kaga ra ru bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala kulli hal waran ma matkan alfaga na asamir sai aya aya za su tina aya sintina bismillahir rahmanir rahim alfagacin da dungun qur'ani cin da ra igine bismillah sintin ga kabo aya no cin domo ina manta aya no ala kulli hal in ne gode alfaga irko ko darara alfaga sintir sai da cindo bore kan muna samu ya wala fata alhamdulillah irce ce alfaga mai irse bismillah zam dirye ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim nigma burbubu hatta mana a'udhu ma ana eh to yanzu mu bar a'udhu saboda kan lokaci shi muna Eh.
mun taba tabowa Mana in ta kama ma mun a, raba can cikin biyu harufa lokaci.
a can cikin harufa mun taba taba a'udhu eh ka fahimci ne wajen Eh.
zalun kenan eh eh to saboda lokaci da muke tsoron Eh.
shi canye muna in mun zo karshe muna iya mu dan yi To, kokari mu insha dan bayyana Allah, insha Allah.
bari can Asalin zuwa dai karshe zamu abin zamu nan iya zuwa ko zamu jinkirtar da shi ko wani lokaci zai iya zuwa Insha Allah, za Amma a sa shi.
asalin sanno kai foi mune nonokti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bumbo di kayabo daga ma borbobo malam ba mu manta labarin da ake ba mu in sahal qaul lokacin da laraba suka fara nuna mana kwaɗai ga musabaka don dai a koma tajwidi nan kasashen mu nan kusa Najeriya ana ce manyan alarmomin da aka sani Mm.
ko yau za ku ji da sun ce a'udhu billahi minash irin jannan da suke na'am da sun yi a'udhu daga nan laraba sai su ja layi Mm, sai ya haka.
isa haka eh mana haka har gobe kuma irin wannan To don akwai haka, waɗannan mm.
waɗannan matsaloli suna da yawa malam amma dai za a dan taba abin da lokaci ne yake bayarwa babba kuma cikin suratul fatiha wanda sai irga hawaka a'udhu bika hankamu alfaga sun tida sai da bismillah za su tinne bismillah bi ne ma can diyante ba'un da sino na gamara wanda alfaga na sino amma burbubu me go kuma kala sinun kan gona sukun no gabo amma burbubu ga gaban da abun Mm, ga shadda.
bis Mm.
ni dai a tai shadda no man tis ta hayo man tis kuno su kuna hawi kwarba kai ni fono bismillahi bismillahi ne ba wadin banna kalami miyo dogon da kasra kasra da ago furu irko mayura da aka mo burga kai nan duno bursa furan da bismillah asino bismillahi millahi wadin banna kala ha'un dogon da kasra kasra din mo igo gadan ra'un ra alfaga lir fahman ka bismillahir rahmanir rahim nimskaiga matka irgogama bismillahir rahmanir rahim borfondi naga jijjirabo iris bobandi irin koy malan jine Mm, alhamdulillahi rabbil alamin mhm.
al mun ce za a yi lamun murakkaka hamdu ha'un ne ha karami nan yake Mm, to mutane suna cewa alhamdu Mm.
su mai da shi ha babba kamar cikin huruf da mu Y- yawwa to wannan kuskure na domin alhamdu shine yabo da jinjinawa shi ko alhamdu bushewa to kaga idan mutum ya faɗi wannan da gangan ya kafirta domin alhamdulillahi kamar mutum ya ce bushewa ta tabbata ga Allah wa tara al-ardha hamida kace Allah ya mutu ko Allah ya bushe kaga lamari ya baci alhamdu ba a ce ala hamidu ayima mimun qalqala eh har muce zuwa can daidai yadda kace ala la inna ma lamma ba a mai kalkala alhamdu ba a ce ale ale wannan kalkala ne alhamdu du dalun yana da domma za labba za su ta yi gaba alhamdu dal da ruhu a inji masu karatun mu sun kace du karatun zaure wanda da shi muka fara alhamdu ko mu ce karatun allo alhamdu lillahi to wasu su ce alhamdulillahi su yi kasra wasu kuma su ce alhamdulillah su yi gunguni an gane ko to don haka kuma wasu sai su mai da lamun ra'un su ce alhamdulillahi duka waɗanda kurakurai ne alhamdulillahi rabbil rabbil ba a ce rabbile Mm, ay kalkala rabbil alamin ainun ce alamin ba a ce alamin domin an ce alamin da ainun tana fita nan tsakiyar makoshi Mm.
shine ubangijin talikai alamin shine masu jin radadi daga alimun ne Eh, kaga abin ma'anar ta canza subhanallah Allah ba mu ikon jara Amin.
in yadda yawon matkawar ma alfaganar fungan da ayi sun tuna mu za su tuna alhamdu alhamdu za su tuna al allo burfan gogata ale ala daccin da cin dore Mm.
wadda kul sino hauyan na gola mun mu al aban amma zanin bare a gini ta barin manufo ila la kan garjasa wani in ga mana kace har eh, harfo ka su gine ha'un girban da irin ce da alfaga alifin ba'un ce in ka dirta lisabo ana ka irse nan ka ba fatan da ha kaina mun ce ha beru ha kaina am imacewa alhamdu sabu tabbata newa alfagato to irse fassara mana ngono kati dinne alhamdu nida ha ngono kati kace kamar bushewa ko mutuwa ko guya wal buya dingura ay fo kalma fo ya ay ha wa kan mu burbubu goti no da burane te da haubate aga chafa burkulkan ne te da haubate malan daidai da kuka ce mana in mutum ya yi shi da gangan Mm, to ka ce Yana- bushewa ta tabbata ga Allah ko Allah ya mutu me yake nufi Ai, izgili da ka to ka gani ai aka mutun ya to ka wanda malam kamar jahilci dai ne A, ko wannan- ya zauna kan haka a'a su- daibo malam mu ba za mu mutane hukunci ba nan Eh, ba mu dai abinda hukunci ba.
muke so mutane su gyara karatunsu wanda bai sani ba akwai dubban mutanen da musamman ana alhamdu ba wannan al'amarin su yana ga Allah wanda kuma zai yi da gangan kuma ya san ma'anar shi kuma wannan kuma al'amarin shi shi ba ba shi ba da- nan ba mana wajen hukuncin cewa gangancin rashin karatu yadda dai mutanen mu wato ke abinda- zama abinda nake so malam shi ka san mutane matsayinsu daban-daban ne wani bai ma yarda cewa ba shi bai iya ba Mm, wani kuma bai san bai iya ba mu dai abinda muke kira zuwa ga mutane su taimaka makaranta shine abinda an wajibi akan mu wanda bai gyara ba wannan sha'anin shi ne tsakanin shi da ubangiji tunda kana iya gyarawa nan duniya amma in kai yi sake har ka zo lahira wannan kuma tsakaninka ne da ubangijinka eh, to na ke in gyara kuma ni ina ganin kawai haka ne eh to ai kuma in ka zo lahira cikin kabari sai kai ma mala'iku bayani Astaghfirullah. Allah ya sa mu gyara tunda Allah ba mu ikon gyara amin amin mana alfaga nirka wane nune fongadi ya wala alhamdudo aina alfaga ha jinjina a bayanu ra ane a gini te bora burkulkan haugate da haugate no bora cito a cafarno borkulai gone to a gini te borsi bai kun koi ne borbor kan borsi bai bora mu kugi cewa tonton di a wangi ngana gone a a citi yan gono kan tan fo irsi fur citi bora din ko gama ngana ce cam fa hamai hayan wasa gane a a hau gate dai kawai in lokacin bor kan su cau a su cau a bafo in dai za wa kan gudu a wasa to wadi wa alfaga ne kadai bora ga koyi irko jini ga bayani irko mista te mu ihanna zadihi ne alfaga wazu ici haikulu kai gin hanse kai ga hanse siyar da nan koyi da irko da janga cauya kawai ni di borai gote ai gote wadin su borka irko jini irko mirwa da wani eh ko mirno hina kan ga hanse wadi banda alfaga ne fonga ne alhamdu alham hamu mimun ina ha'un da mimun no ina haucar ga me can ga wasu ga di amata alhamdu amma zani na alham ni na hasara wala alhami ni da kisra wala hanka ga himayani wadin sino cewa matakai ina hauda ni sai kala du du alfagaci nimin mo challe challi dum sai ta han kaman jaji wadin banda kala lillahi alhamdu porfuka chandin bo du lillahi lillahi do alfaga tabbatan da sai man tillallah nan rillahi masu mai da ko man shi tiri eh, masu alhamdulillahi ko alhamdulillahi fi sabilillahi eh su mai da shi dalu daru kora'u porfogo ga yati alhamdulillahi wala wani ci ne wa kul bayan wa kula alfaga ya mara wari kan goga ce war kul dade na alfaga goga ma igoga bayan kan goga ci ngini goga ka yar sai lillahi nim bismillah wai warfo dini ci warfo gane rilla gane mata ne gita yar war kul dade ne da matka haya ga ka wani sai wani sino dillahi sino rillahi sino kale lillahi hi be romo aka furo الحمد لله رب ال- الحمد لله ربي معنى كوني ربكم ya rabbil رب العالمين رب شدك انا دي ان شدي ان شتا كلا رب ال- نودي منت بل بل سي رب العالمين اسينو الفقاش بل نما ان تو ودي بنا كلا عالمين عين عين منت عالمين جنينا الفقان فسرت دين ا ده عين اجنو تكهري دين عالمين اجنو كو الفقان ma'anar masu jin raɗaɗi daga wata yanga ali ma do- dori yawal dolar gogin gogun tunnira ngono te alami irko mirwa wata sai aya dole no irin ce ce harfadin irde dan dahina imka wannan no kalbanin ta alfaga fasar sai ko Eh.
mana nan a ƙarshe muna ganin kur- kuskure a wannan zan wajen zo kansu ƙarshen mimu zan zo zan zo kansu Alami.
zan zo kansu in mun zo ƙarshen sura to Eh, sai mun ƙare suran da ke Aha.
son zan biyo akwai kurakuran da Bismillah.
in an zo ƙarshen sura ake kai gare su Mhm.
to akwai masu yawa alhamdulillahi su mai da ha'un su ce lillahi nan ga maimakon su ce lillahi shi ma wannan in mutum ya yi da gangan kafiri ne to allahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah amma in mutum ce alhamdulillahi godiya yawa kenan godiya ta tabbata ga mai nacewa dan naci daga ko kuma lahin abinda ya bayyana daga lahayaluhu an gane ko kinan abin da ya bayyana kinan da ya kama ba Allah ba kinan ya maida ta zuwa ga bayan Allah su kaga wannan kuskure na alfaga ta tayar sai sura aya wani ra halar gibsa ya wala daidai nan kan wannan alhamdulillahi ni di ne wahino sun tunai wana mu alha non ni ba ha kaina ne mu habero to warkul kan tajwid dandayon wani babu mu larabci na babu ba sai wani lokacin wajen mu ɗan koyo wajen yayin da tajwidi ya shiga sai inda ke da a wuce iyaka wanda dumai na ga kalla wani warkan wana lala kallim di hido ana yati alhamdulillahi di ne mon tiya da mo boraga baka ko ne a wana goce to borkul kan wana kuma agoga hoga te mo yadi ichi ya sai a wanje gana to an bai kan irko ma mun tinga na goga ce alhamdu anai sabi tabbata borkan wanda yawla borkan dan hardi asina dago ci ci aga buwa bo ka dai daduwa dan naci no noya wala mo wanda ya bayyana wala an kan bayyana an kan bangai wani no alfaga to tangir sai malan kamar yadda darasin nan kuma abubuwa da yawa na ciki sauri na san muna barin su kuma lalle su suka bayyana ga bayan Allah da yawa mu son samu mana in ta kama da yake muna iya zuwa gaba in akwai dama aya bakwai ce malam yanzu abinda nake so malam kai hakuri ayi darasi mukhtasar lokacin da Allah ya ba mu iko na faɗaɗa bayani sai a faɗaɗa ga ‘yan uwa saboda yanzu an kabar guntun fatiha wani yanzu da ya jawon gasa tiya bata mai karatun shi na sallah abin da ke da kwai mana kamar yadda kuka sani karatun Kur'ani da yawa mutanen mun yi saurin da mun ji kwana ɗaya biyu uku ma a ce mun sauke Kur'ani. malam kuma aya aya wani lokaci ana kama kamar ka a bada da yawa abinda kamar yadda ce mu mutanen mu mafi yawa masu bi mu afwan mala masu bi mu mafi yawa yanzu suka war karatu ko kuma dattijai ne da suke son gyara ka san shi karatu mataki mataki ne mutanen da suke sauraren mu akwai waɗanda matsayin ilimin su yayi sama wani matsakaici wani ƙasa darasi in an yi shi sai an yi muktasar sannan a je zuwa ga tafsiri yanzu mu yi ishara zuwa ga abin da ke samuwa zuwa gaba ka fahimce ni sai mu bayyana muna iya kowace aya mu mata darasi guda amma yanzu abin da ya kamata mu yi shi yadda wani zai jin fatihar kidan zai iya gyara abin da ya sauƙaƙa gare shi an gane ko shi ne mu dan bi a hankali kuma insha Allah a samu kuma a karanta Fatiha su jiya yanzu mu karanta aya guda mu bar mutane wani daga nan kenan yanzu shi sai ce sallan ma a zai yi a dole ya tayi wajen malamai mana ishara muke kullum a tayi wajen malamai haka domin nan halka ba ta isa mun san da haka mu za mu bashi dai gurgudun abin da za mu iya Allah ya samu dace ma bismillah ar-rahmanir rahim za a ce ar-rah rah ba a ce ar-rah rahmanir rahim ko a rahamani a rahimun a'a ar-rahmanir rahim ba a cewa nur rahim ko nar rahim domin ar-rahman shine kamar wani pomad wanda in jijiyoyin mutum sun riƙe su ne ake shaha mai to kace Allah ya koma pomad ai lamari ya baci idan an ja da alif eh rah a'a an kai shi da ha babba ha babba yawa to kalmi ayi wani ra ya wani mutakawarin mara kalmihin kano ar-rahmanir rahim alfaga kan dirse tabbas halar gufuru wani da ya aice ce alfaga dagin gite indiyar borgu na kan gokoi dalla dalla danga kaina kaina dagin gite ya imsa boban dirse alfaga tabbatar da duk irko ba ma da damu ce an bari rigihin tonton halka yankan gana irma ayi kulsan ba a fofo to irfo dai irin ko musa a tabbatar da sai mu jama'a gaba borfon gono sonni sintin wani borfon igwana borfon mo imorara amma higite makta kanga nan dai sura kulmuka ko indirum du hankai irton tara ir ko bada mutse wadi no ir aice cha house kena ga alfaga wadin banda akan dir sai arrahmanir rahim za sintine ar ar ra'u nodo ar nimsa nyotan ni kalam arrahmanir rahim nim dinitan shabal-shabal ni gobe eh mana a hausa musa ji halshin shalalala ga shi nan babu birki gari shi wani yau kur'ana dole firanno akwai wurin firan akwai wurin saki akwai lokacin da za a ja jiyan mata ta taya haka to no an foyan gono dole ne ma wani ne da na gaya ago aramo ra'un ya wala irne la borfon ne ma de ne mu bo ra'un mo sino kada ha amma igo ginga de na ce ce to ne wo dai frango abonkan arwa wadin ban mu mafuran ne ra mafuran ne kala i hatta kan ga lalagu mu ingono ha'un harf kai nadi kan god alhamdura nemo borfon denai ko kuma bayan wa kuli gane arrah arrahman arraha ni di in yeti haun wa tukul kaye haun newa arrahman afwan sojuko irko gani bo subhanahu wa ta'ala dini ti da habero kan borbobo gici malam yana bada arraha yana bada kamar eh, ma'anar pomad da yawon rahman da rahim kin kamar sun hankali- koma pomad wanda ake safari shawa kan igutusu wanda jijiyar mutum alhalo in ta liƙe ana Oh.
ta riƙe ta cije jiji Aiki mai massage.
a riye yadi ma'ana da yi da haberu wadda sai nemo malam nan dewa daga cikin malamai masu ba da sallama ce ji wannan Mm.
kure to da To Allah ya kyauta bamu ikon- Allah ya kyauta Allah ya ba mu Eh.
ikon jarawa wannan shine ne karara ina faɗi malam ko me a ce kamar yadda muna tambaye ku satin da ya wuce duk abin da ake koyo ko kuma a ce bida mai kyawa a ce bida malaman qur'ani kuma akwai su ba komi mu- a dai rinka kira sannu sannu malam ba komi muna Eh.
fatan dibo wani bai san ba shi akan kuskure yake ba shi yasa kamata kamar mu ɗauki cewa yanzu in mun kai wani yau na zai iya fahimtar ma yana akan kuskure to shi zai isa shi ya je ya gyara din wannan shi ya samu ce kawo wannan karara cewa dan a gane cewa ina kan kuran kuma Allah ya bani ikon zuwa shi ne ce sa a faɗa mai karara daidai inda kuran ya ce yana cikin samanin wannan Mhm, mhm.
cewa idan malami kana tsammani wani malam wane ina karatu wajen shi alhali wajen shi kuran yake Mhm, mhm.
qur'ani kuma kamar ikhtisas ne ko komi na rayuwa to dole a bidi malamin qur'ani a je wajen shi wanda ya san qur'ani da harfan shi da Allah ya saukar Allah ba mu iko haka mala ya bayyana mana a- an alfaga no ne ka ai goga ai wani ye banda dai ga ye ga arsalam fongan da alfaga sanno bomu gane dole no qur'ani din goga ce ci nik ba nan fahimta sai wato alfaga hannai burkul kanka ga cewa qur'ani ido wala arsalam tare bira ga da a'a da qur'ani no nik ba nan wani gumo koi filana do a gabai kan ga dena man kai qur'ana ba a gabar ta tai koyo ne wadi no ay irin charfan gan kaina kala ay wane ha unodi irin ha amka wadi banda alfaga nan muka tsako sai arrahma ma Mm, a nan ba matsala ar-rahmanir rahim to bismillah maliki yawmiddin to nan ah an gama da ayar gabaki dai eh mun ce rahim duk pomar duniya kamar abin da suke nufi sai a ce arrahmanir rahim Rahim.
burin sace rahim burin sace ibon bata nir romo manti nur mhm, mantinar kuma mantinar ni no gonu ki da ra'un rayawal mutkai Kuma ba a gunguni.
bismillahir rahmanir rahim aha maya malam sai aya ta gaba maliki yawmiddin wasu na karanta maliki yawmiddin Mhm.
to nan ba kuskure bane qira'o'i ne mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam maliki yawmiddin ya tabbata maliki yawmiddin ya tabbata sai dai ka san da qira'at da kake karantawa ba muna ke- abin nan bane kuma qira'at bil munasaba qira'o'i ne guda goma waɗanda suka tabbata dan wasu na cewa guda bakwai ne a'a qira'a goma ne akwai alqira'at al-ashra as-sughra akwai al-kubra wanda fanni ne wanda yanzu a jami'o'in duniya irin Ana ta su mai da- misra da madina da libya da sauran wurare ana karatu kan wannan in baka san kira'a ba ka kai magana kanta maliki yau ko maliki duka ana cewa anan maliki yawmiddin to na ake samun matsala wasu sai su yi don masu ce ma na farko suna cewa maliki ba a cewa maliki in maliki kake karanta maliki zaka cewa amma baka cewa maliki Mm. Li- lamun da kafun a ai ma shadda dai ai ma kafin shadda maliki Mm.
kuskure ne yo wani yau wani sai ce yo maliki yo madini maliki ko maliki yau middin ba a ca yau maddin Mm.
ko yau muddin Mm.
Mhm.
alhamdulillah alfagato ta girse ne yau ayihin zata maliki yau middin ya almuska waran ga ma- alfaga fuwa ne maliki a fuwa ne maliki alfaga ne wani wa cewa a tabbata ba funir ko diyaga kan sai cewa a fai fayyan fofo Kira kala a kala goma, mm.
gini sai kira cewyan kala kala kali borwai lalle bor iya no ba mo kul fattare borai gaba amma i borwai no alfaga kan misali jami'a bambatai wannan kulkan qur'ani cewu ni ma kwara berera i gogate irne wo ka irga bai bisa ingano kace maliki dan maliki to wadin banda ane malik borfo ngane lik maliki maliki ko maliki ko maliki wala wat gadi gitan wato shadda no gone maliki yau aban nima di shadda di yau mata wadin banda kala iban bata kan atayan bambata gara an gano kuti yo yo burbu bugaci haus tare zarbu tare ne ma yo miki ko haka ne to astaghfirullah a gama ma na gabar mai wadin banda miyodo maliki yawmi tin borfo ga gaye ti maddin wannan dum no alfaga goner se hatta yan jali goro Jali da da khafi khafi, mm.
afo goro kan zin te burbu ga ne hi ne go ibdare afo mo go gutugu yawal malik dewa mana in an karanta wasu basu ma san khafi ne ko Mm.
Mm. wani afoyan go tugu afoyan go bangai maliki yau mid abin amaddini sino kala wadin no alfaga banganar sai ayi wani ra mana iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a gurguje Mm.
iyaka ba a cewa iyaka an gane ko Mm.
sai an yi shadda iyaka na'budu na ainunkin nan ba a cewa na a maida ta wato alhamza na ainun ce nan tsakiyar makoshi Mhm.
alhamza nan na ainun kuma na Mm.
na kuma sai an ɗarmi ba a cewa na'a ko na'a ai kalkala Shi ne ban bayyana yawa na sai iska ya tsaya iyaka na budu ba a cewa na abadu ko ba a cewa na amadu a mai da shi mimun iyaka na budu wa iyaka ba a cewa wa iyaka nasta'in nasta'in ba a cewa nasto'in nasto'in kuma ba a cewa nasta'in a'a nasta'in nasta'in da ainun kuma ba da alhamza ba ainun tsakiyar makoshi ain alhamza ƙasa makoshi nasta'in iko Allah masha Allah Allah ya samu dace irko mirno ina kan ga faham ko ni irko mirno ina kan ga hanse ga wala matkan waran ma nan gucin do matka alfaga goga ka hatta yangai do na gocir sai zasin tina iyaka iyaka alfaga iyo da ya agogi ziri carga shadda sai iya amma burfo yanga ce iyaka iyaka an bisa hatta yanno kan aga mana barmai wato di na'budu na nunun ga da yin ain a bangan sai nimsa ya ce a na a na na na da hamza dai asinu yaadi mono shidda no gaabo ina hawno sukun no gaabo na ane yawnem keke ina gaade mo bisa buudu buudu manti buudu Mm, wala manti- badu wala na'abu Abadu, na'abadu.
za na'abadu gono mm.
Mm.
cini cinde kan bor bobo iri har bobo Za da yake na'amadu.
ciki. na'amadu da cini cinde wadin kul sino irin yakka alfagai do alfaga mo kan ga faham qur'ana sai tauyan da harfai samin beradin da hansayin mai wadin banda kala wa iyaka wa iyaka in mo gono sintine wana dumo dole nimsa ta wa iyaka nima doganan nima wara nima nimi dancarga i da ya'un وإياك نستعين نستعين عن إرم إرم سنة نستعين بربوغن طاء ولكن بعد ما كل ده تجيله سنت غرمير أنا جي حتى يوتي نستعين إي إي ناقل عين عين النوم نستعين ده هن كان جهم يادي إركم رواف كان دي ما لا آية تبيه ihdina siratal mustaqim nan Aha.
kuma ba a cewa eh a maida ta ha'un a'a ha babba ne eh أمم.
kuma ba a yi masa kasara ko a yi kalkala a ce ihidina ihidina Mm.
a'a ih sai iska ya cak ihdina siratal kuma ba a cewa ihdina siratal nunun kin nan za a sata cikin swadun ba a cewa ihdina s- masu ɗauka alif sai su yi abin nan a'a ihdinas nas nunun tana cikin swadun swadun kin nan kuma ba a cewa ihdinas siratal sai a qira'a ɗaya daga cikin qira'o'i qira'a ta ibnu kathir an gane ko shi ibnu kathir a abin nan eh, riwaya ta kumbul shi swadun sinun ne wannan wata kira'a ce wadda nan babu ta ma Nijar kan ma wani shi mutum shi shi abin nan ihdinas siratal ta ta ba a ce siratal ko tol ihdinas siratal mustaqim ba a ce mustaqim ko mustaqim ƙoƙim ko mustakim a mai da ƙafun kafun sai dai a ce eh dinasiratul mustakim
alhamdulillah wara ma ayi gwanta alfaga to ta girse zasin tune eh dina eh eh a ce sai zasin tune rama hagoida ne mu barkan wanta yudu gumdan kam dina go kusa bai go kuma sai ngono ga yati haka na zahano hawo haka na agoga wir borbo sai to irma goyda habero non fanda habero dinni yete eh to hatta yan bambata no kan abange asino eh dina di di eh dina diyo banda kala na namu banda na gofro sadra ne wa alfaga bangane manti ihdina sirata manti ihdina zirata wala hankali mai yana shi wannan ki wasu kira'o'i da babu sunan shi zirat ishmam ne na abin nan da kuma ihdinas si qira'a ce ta imamu qumbul daga ibnu kathir babu ma wannan qira'a to nan duk masu yin nan wajajen a ba kawai mallan ne ina kai ko dubara ta ka san wani da an kama shi da kuskure sai ya ce ai qira'a kaza na kiranta Musamman mu ne ɗalibai.
tunda ya san baka san wannan qira'a ba
Allah ya samu dace to ne wa alfaga bangaren sai sadul wo ihdina sa sa no gofro to amma tauyan fogo ne zakan cawai ifai fai fai kalibar wai nemo ir alfaga kai na no godin bera bai kan goga beran ne borkan goce qur'ana do hada bai kan cawo ga fai fai yici ya wal mutkawaran go warshi bai da hafs da inge no ga bagum ne yode in kawo to din ko kwar foyan gono cawyan fogo ne ibnu kasir wana ingo newo sadun wa a cawra sinun no a fogono mo kan zeyyon alhallage to ne dai irbore dirgo gacho to manti wadin dumno bor kulis inshallah zan ne irta a manti wane dumno bor fo di go gache ci gar am kar fonna kula gana a manti ne no ne na go ingo wane na go te e riga tabbatan kan boramo am wadin bera cho to wadin sai ne o sadu no irma hagoida irma kai sa alfaga ni tirse hurufaido gade ra'un ka اهدنا الصراط را رابرو يا راكي فورن قال صراط ال- صراط المستقيم طاء نيو الفقا بكري بس صراطل كو طول. كو طول.
فوالا يفونو الفقا من ko siratsal ال Eh, wajen Hausawa.
saharai farko ta'un wa gagabi dinara man tital no man tisal no man tahan kan gimi yadi kadde ta ta matkal fagan chondi da huruf irada chawra kala ifo siratal mustaqim mus neo man ti musa musa Mm, zamiga ta Mm.
tan yan wasino yadi no boban da yan wasino qi si musta ta no man ti musta no yan borfoga fira kuma babu Suran.
alif musta
مستأثين ألف سين كنغاتني مستقيم قاف منت منتقيم.
مستقيم Mm.
حرف دول نو كدد بور كوي الفغا كنغي بي امي تشوندي الفغا صراط الذين أنعمت عليهم نا أقول صراط الذين بأت صراط الذين بندو تن قراءة ابن كثير لمك فدا سيشنا رسين بامو تأتى أنا النجار صراط الذين ذين ذالني سينين هرشي كما يدى مك فدا زي تبو نن صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أن الحمزة تنا نن am ainun tana nan ta tana nan kenan daga nan za ka tashi ka zo tsakiya nan ka zo nan an amta alaihim ba a ce alaihum akwai kira'a ta abin nan eh, ta hamza ita ta adda alaihum ba mu da ita nan nijar siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi بقى عير المعضوب غير المغضوب ضاد عليهم بقى عليهم كو عليهم ولا عليهم ولا الضالين بقى ولا اللالين كو ورا الروالين sannan an ce dha lamun biyu ne wanga za a ja shi dhakin nan sai gundu kamar shidda wala dhalin sai an yi lamun sukuni sannan a yi lamun mai kasra Masha Allah. Alhamdulillah. Wani kaji sura kusan aya baranta kan ga manu baranta. Alfaga na can da harbobo ya yi goma mana an nuna mana kamar minti biyar ya rage mana.
eto Ba zan so in koma zabarmanci gaba To.
ke dai dan in bar muku mu rihe To.
da abin da za ku iya to rihewa da to shi.
shi kenan Eh, gabanin ku rihe mana zan bar ku da magana har ku rihe gaba babu ke dai.
matsala ina tunatar da yan uwa cewa insha Allah ni bangare na ci dan albarkacin wannan hutu da ya zo zan bude ko na bude internet da zan karbi yara daga farkon watan bature premier jiye insha Allah har wata uku za su zauna wajen mu za mu yi ta karatu har Allah ya samu gama za mu matsa kan abu uku shine karatun Qur'ani mai girma da kuma tarbiyyar bangaren yara su dawo tarbiyyar iyaye da na na addini da na iyaye sannan kuma bangaren abin da ya shahido abin da za mu iya karanta na shari'a wannan su ne manufanmu don haka duk wanda ya shirya nambobi na na nan da na saba sa ga waya ko kuma yau a tele ba a sa su ba su ne 80 80 83 34 80 80 83 34 ko kuma 39 31 61 09 89 31 61 09 eh, inshallah in yai kabaran dino wane kan ka ti me eh, hando kan goka wala handi hin zai kan goka san kai fulan zama lokaci no kalla kolo da wadi magamo ai do aina internet feri kan ai zan kai ta alqur'ana no ai dangine di irko ba irmu wani qur'ana zan kai mu wani qur'ana in kanta zan kai tarbiya do ai ga sandan da tarbiya do wadin in zanta ai go irko ga suna ce ci mu wadara kala in zanta wa kan dogana shari'a wada kirgi hingi chonde wadi se borkan sola ya wala mat kai ai no bai no wa wara ga hingi hantuma aga ce akira gama ai ga lokaci cin dokan kai na cikin cin dia alfuga ma albarka dangir sai kalama da abu insha Allah mana to a gurguje shine magana wadda zallike da ita na farko shine fatiha ita ce sura mafi daraja da girma a cikin alkur'ani wasu na cewa qul huwallahu ce a sura mafi girma ba gaskiya bane lalle hadisai sun nuna cikin sahih muslim eh, fa- duk wanda ya karanta eh, qul huwallahu so uku kuma ya sauke alkur'ani a ita fatiha ita ce ummul kitab kuma Allah ya ce wal qad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim Mm.
ita ce uwar littafi don haka ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani kan mu manta da wannan abu na biyu shine cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajen zalu eh, kuskure na farko mutane ce a'uzu na farko alhamza ne a na biyu ainun u na uku zu kenan daga nan a u zu tsinin halshe zai taɓo naman baki na sama can bayan haƙura a'udhu billahi minash shaitani ba a ce minash saitani minash shaitanir rajim ba a ce razim wannan abu ne wanda ya kamata mu faɗi shi cikin karatun fatiha kafin na karanta saboda yan uwa su yi haƙuri shine ƙarshen aya akwai kurakurai guda uku manya kaga wajen alhamdulillahi rabbil alamin nunun ce wani sai ce alhamdulillahi rabbil alamin Bai- ya bar iska na ta tahiya kuskure na farko kenan kuskure na biyu wani sai shi maida ta mimun alhamdulillahi rabbil alamin wani kuma sai shi nunun amma ya danna ta alhamdulillahi rabbil alamin kuskure na shi ma arrahmanir rahim haka wani sai shi mai da ta nunu ce arrahmanir rahim kuskure na nunun kenan harshe yana tun cikin baki mimun labba za su gani arrahmanir rahim ka gani ko maliki yawmiddin nunun ce ba a ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin a danna iyaka na'budu wa iyaka nasta'in shi ma irin shine ihdinas siratal mustaqim mimun ce siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka gani ba a ce wato dali sai kuma kira na kahin in karanta ku mana haƙuri kaɗan akwai masu gunguni cikin karatun alkur'ani wanda baka ma ji abin da suka hudu wani lokaci
Cikin sa ta mala. Ba dai limamin ba.
amin wannan Jama'a balla ku ce amin.
a ji tsoron Allah Amin.
to zan karanta ko so ɗaya ko so biyu ban san lokaci da ku ɗan yi haƙuri mu ɗan karanta mutane su jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Alhamdu.
ko mu kai ƙarshe sai mu sake الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai na ƙarshe ko Insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to wannan muhawala ce tamu Insha Allah.
gurgudun abin da ya sauƙaƙa in Allah ya ba mu iko ana iya ayi darasi biyu kan fatiha ko uku ko abin da ya kama da haka wannan dan mutane su samu dai eh, gaba ɗaya ɗin darasin a dunkule daga baya in Allah ya ba da ikon faɗaɗawa sai a faɗaɗa Allah Eh, ya ba mu ikon haka.
Amin, Kuma amin.
da muna roƙo Allah ya tabbatar da mu akan irin karantar da addini ko kuma aikin Allah.
Amin.
Allah ya tabbatar da mu akan haka ya sa mu gama lafiya.
Amin.
Mu da duk waɗanda ce kan hanyar haka. Eh, Don haka insha Allah in dai da rai da lafiya muna nan yin kullum ana yi ko kuma duk sati za a yi da dama ta samu ko za mu bi dimana ya zo ya bada gudunmuwar shi a to cikin yan uwa hina da su san kuma alkur'ani nan da kwana biyu zan yi bala insha Allah kenan guru sai a samu malam cikin addu'a kuma Allah ya saka mai da alheri Eh, gabaki ɗaya mu nan dai tenere da maka masu kallo muna godiya ga malam muna yin addu'a Allah ya saka da alheri Amin.
ku ƴan uwa da kuke bin mu kowane lokaci muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan haka ya haɗa mu cikin halkar Qur'ani da karantarwa addini Allah mu ce roƙo duk alherai ya tabbatar da mu akan su albarkacin wannan Qur'ani kuma ya kare mu da kariyarsa ya sa mu na albarka mai in musulmai da musulunci ko yana zagon kasa ga musulmai kowane ne duk inda ya ci kuma Allah muna roƙo in mai shirwa na ka shirye shi in bai da rabo Allah ka yi mana maganin sa حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الله يساك يا مولانا عليه